العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفكه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يقبل إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا فعبده يعز ويرقى وجاهده يذل ويشقى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي جاء بحنفية السمحة والإبراهيمية الشاملة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya kuma haɗa mu a wannan rana ta lahadi wanda yake tara ga watan ramadan ma'ana tara ga watan tara hijira na manzon tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1446 wanda kuma shi ne tara ga watan uku miladiya ta annabi isa shekara 2025 in tarihin ya inganta ba don komai ba sai don ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wato watan ramadana jiya cikin ikon allah idan ba mu manta ba mun tsaya ne aya ta ashirin zuwa ashirin da ɗaya cikin suratun nisa'i wato faɗin Allah maɗaukacin sarki wa in arattu mustibidala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman 'azima wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ba'da wa akadna minkum mithaqan ghalidha wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 22 a cikin ita wannan sura mai albarka wato suratul nisa'i Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
na'am ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan sura mai albarka kamar yadda jiya muka fara yin bayani ya ware waɗansu matattaki wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa ɗa namiji ya aura bisa dangantakar da ke tsakaninsu imma dai dangantaka ce wata take ta jini ta haifayya ko kuma dangantaka ne da ta haɗa wata irin auratayya ko kuma dai dangantaka ne ta shayarwa ayan farko ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa' kada ku auri matayen da iyayenku suka aura illa ma qad salaf sai abin da ya riga ya gabata a jahiliya innahu kana domin yin hakan fahishatan alfasha ce wa maqatan kuma laifi ne babba a gurin Allah madaukakin sarki wa sa'a sabila kuma wannan hanya ce wacce ta yi muni matuka Allah madaukakin sarki ya ambaci nau'in haramun na mata na farko da mutum ba zai aura ba shine duk matar da ma'aikin mutum ya aure ta babanka ya auri mata to wannan ta haramta ka aure ta har abada ina fata mun gani shine wala tankihu ma laka abakum minan nisa kada ku auri matayen da iyayenku maza suka aura hakan abu ne mai girma a gurin Allah madaukakin sarki abu ne mai muni wanda mummunar hanya ce Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa duk matar da mahaifinka ya aura to ita ma tana mazannin mahaifiya ne gare ka ina fata mun gani shi yasa babu aure tsakanin mutum da matar babansa har abada wanda a jahiliya haka na faruwa kamar yadda muka karanta jiya Allah ya ce illa ma qad salaf sai dai abin da ya riga ya gabata wanda wannan Allah maɗaukakin sarki zai yafi shi wannan aya akwai hadisi daga addibi ne sabit cewa ɗaya daga cikin mutane al'ansar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma tuwfiya abu kuwais yani ibn al-aslat wa kana min salihi al-ansari fa qataba ibnahu qais imra'atahu fa qalat innama a'iduka waladan wa anta min salihi قومك ولكني آتي الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا قيس توفي فقال خيرا ثم قالت إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه وإنه كانت وإنما كنت أعده ولدا فيما فما ترى يا رسول الله فقال لها ارجئي إلى بيتك فنزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيلا كما يدعى حديث يزو ثابت yace wani mutum daga cikin mutanen garin Madina ya ce lokacin da Abu Qaisin ya rasu wato Abu Qais bin al-Aslat wanda bayan ya rasu sai ɗansa shi kaisin kenan sai ya aure matarsa mana babarsa wacce take kishiyar mahaifiyarsa kenan sai ta ce ba zai yi ba ita matar me yasa ta ce na kasance ina kirga ka a matsayin 'ya'yana yaya kuma za a ce za ka aure ni amma wannan ba zai yi ba sai na je ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka sai tafi zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya masa aba qaisin mijinta ya rasu sannan ɗansa qais ya nemi ya aure ta ita kuma ta kasance tana kirga shi a cikin ƴaƴayenta saboda ɗan mijinta ne ɗan miji kuma ɗa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta je gida Allah madaukakin sarki zai yi hukunci sai Allah maɗaukakin sarki ya sauke wannan aya wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i lalle kada ku kuskura ku auri matayen da iyayenku suka aura illa ma qad salaf sai dai abin da ya riga ya gabata a jahiliya wanda aka yi shi kafin zuwan musulunci to wannan kan dama auren an bata shi kuma Allah ya yafe yin haka auren matar uba al'amari ne babba a gurin Allah maɗaukacin sarki al'amari ne wanda yake babban zunubi ne shi yasa ma Allah kira shi fahisha ne alfasha ce kuma wa maktan zunubi ne mai girma wa sa'a sabida wannan hanya ce wacce take mummuna ina fata mun gani shi yasa da Allah madaukakin sarki ya so ya haramta wa musulmai auren matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa sai ya ce ne wa azwajuhu ummahatuhu matan manzon Allah iyayenmu ne mana sai aka ɗauki matan manzon Allah a matsayin iyaye mun gane shi yasa in aka ce Aisha sai a ce ummul mu'minina Hafsa sai a ce ummul mu'minina ina fata mun gane Zainab ummul mu'minina mun fahimci wannan haka haka haka dukansu sai suka zamto iyaye ne na masu imani gaba daya kuma gashi Allah madaukakin sarki ya hana auren mutum ya auri matar babansa mun fahimci wannan wannan shi ne Allah ya ce wannan hanya ce wacce take mummuna sai Allah maɗaukakin sarki ya ce حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما na'am ubangiji subhanahu wata'ala a wannan aya ko nan ayoyi masu albarka ya haramta waɗansu nau'ukan mata wa mazaje game da maganar auratayya kamar yadda wato sa'id ibn zubairin ya rawaito daga abdullahi ibn abbas ya ce wannan ayar ta haramta wasu nau'ukan mata guda bakwai ta ɓangaren dangantaka na jini kuma ta haramta irin waɗannan bakwai ɗin kuma ta ɓangaren mai ta ɓangaren shayarwa sannan ta kuma haramta wasu guda bakwai ɗin ta ɓangaren wato dangantaka na auratayya su ne kamar haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku ku auri iyayenku mata da suka haife ku mun ji wannan ɗa ba zai iya auren mahaifiyarsa a matsayin matar aure ba wannan haramun ne wa banatukum haka ɗa ba zai auri ƴarsa ma'ana mutum ba zai auri ƴarsa a matsayin matan aure ba wa amma tukum haka kuma mutum ba zai auri babarsa kanwa kowa ta uba ba wa kalatukum haka mutum ba zai auri wato umma kanwar uwa ko yar uwa a matsayin mata ba wa banatul aqi haka mutum ba zai auri 'yar ɗan uwansa da suke uwa ɗaya ko suke uba ɗaya ko suke uwa ɗaya uba ɗaya da sunan matar aure ba ina fata mun gane wa banatul ukti haka mutum ba zai auri 'yar kanwarsa ko yarsa da suke uwa ɗaya ko suke uba ɗaya ko suke uwa ɗaya uba ɗaya ba mun gane wa banatul ukti wa ummahatukum allati arda'anakum da kuma iyayenku na shayarwa ba ke kika haife shi ba amma kuma an baki shi kin shayar da shi ina fata mun gane za mu yi bayani a nan wani irin shayarwa ne ke zama irin wannan iyayenku da suka shayar da ku su ma suna matsayin iyaye ne mata kamar sun haife ku ne da haka mutum ba zai auri matar ta shayar da shi ba mun fahimci wannan sannan duk wanda yake da alaƙa da wacce ta shayar da kai duk wacce take da alaƙa da ita to ita ma ba za ka aure ta ba bayani zai zo insha Allah ta'ala wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arba'a da ƴan uwanku mata wanda aka shayar da ku tare wa ummahatu nisa'ikum da kuma wato iyayen matanku da kuka aura mutum ba zai auri mahaifiyar matarsa ba ka auri ya kuma ka auri uwa ba zai yi ba waraba ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati da kaltum bihinna da kuma agolanku waɗanda suke ɗakunan matayenku da kuka aura ka auri mace ta zo da wata yadda ba taka ba to ba za ka auri wannan yar ba ina fata mun gani matukar kayi tarayya na aure da mahaifiyar Allah da kaltun bihinna fa in lam takunu da kaltun bihinna amma in har ba ku yi tarayya na aure da uwar ba to fala junaha alaikum bayani zai biyo baya wato babu laifi za ku yi auren yar haka wa halailu abana'ikum da kuma matayen ƴaƴanku da haka mutum in ya auri wato mutum in ɗansa ya auri mata to ta haramta gare shi shi har abada tana matsayin ya ce gare shi ina fata mun gani alladina min aslabikum ƴaƴan waɗanda suka fito daga tsakanku wanda kuka haifa nan ma bayani zai biyo bayan insha Allah ta'ala wa an tajma'u bainal uqtayni haka kuma mutum ba zai hada ƴan uwa yaya da kanwa lokaci guda a gidan miji ɗaya ba ina fata mun gane illa ma qad salaf sai dai abin da ya riga ya gabata na lokacin jahiliya inna allaha kana afuwar rahim inna allaha kana ghafurur rahima lalle Allah madaukakin sarki mai yawan rahama ne kuma mai yawan gafara ne mai gafara ne kuma mai jin kai a nan gurin Allah maɗaukakin sarki a faɗin farko ya ce hurrimat alaikum ummahatu Allah ya haramta muku mata ku auri iyayenku maza a misali kai ɗa ba zai yi ka auri mamanka da sunan matar aure ba wani ai mummunan abu ne ko kamar yadda wancan ayar ta farko ta ce Allah ya haramta muku matayen babanninku idan uba ya auri mata to kai ɗa har abadin abadi ne ba za ka auri wannan matar ba mun fahimci wannan haka mahaifiyarka ba za ka taɓa aurenta ba har abada mun fahimci wannan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum mutum ba zai auri yarsa ba mun fahimci wannan mutum ya auri cikinsa haramun ne wannan ma wa akhawatukum haka ‘yar uwa ya ko kanwa mun gane uwa ɗaya kuka hada da ita ko dai uba ɗaya kuka hada ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya wannan baya halatta ka aure ta mun gane wannan da haka yayanki muharramin ki ne ba zai aure ki ba yaya ta bangaren ko dai uwa ɗaya ko uba ɗaya ko duka biyu uwa ɗaya uba ɗaya mun fahimci wannan sannan wa amma tukun amma me amma dangin uba wacce take wa ga uba ko kanwa ga uba shine baba ko da yaran mu na nan ba yaran kanawa ba ina kano da aka sai baba mai ake nufi uwa mahaifiya to ba wannan yaran ba yaran baba ma'ana kanwar uba ko kuma war uba zaka mutum ba zai auri yayar mahaifinsa ba ba zai kuma auri kanwar mahaifinsa kawai kanwar mahaifinsa ba ko da ko ita kai ta rage a duniya sai dai ya mutu bai yi aure ba ina fata mun gani wa khalatukum haka a bangaren uwa kanwar uwa ko yatta ita ma mutum ba zai aure ta ba ita ne kala mun gane wannan sai wa banatul aki yar dan uwa mutum ya auri yar gidan yayansa ko kaninsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya wannan baya halatta sannan wabanatul ukti haka 'yar gidan 'yar uwa mutum yana da ya mace ko kanwa mace to ekta haramun ne gare shi a aura mun gane wannan sannan wa ummahatukumul lati arba'anakum da kuma wato iyayenku waɗanda suka shayar da ku yana faruwa wani lokacin uwa ta haifi yaro sai ya zamto ta rasu ko sai a ɗauki yaron a bayan shayarwa a wata mun gane ko kuma a ita uwar tana raye amma babu lafiya sai a ɗauki yaron a bayan a wata ta shayar ko kuma a lafiyar ta kalau amma ba ta da ruwan nono sai a rika kai yaron yana shan nono a gurin wata mun gani ko kuma a haka kawai ne saboda ganin arhan nono ta shigo gidan ta sami yaron yana kuka ta ɗauke shi ta bashi nono wata ran ma ta ɗauke shi ta sake bashi nono wata ran ma ta ɗauke shi ta bashi nono da zaran ta bashi nono abin da ya kai sau biyar to ya zama ɗanta mun gane duka wannan waɗanda muka lissafa ko dai a ba ta yaron ta shayar shayarwa na gaba ɗaya ko kuma ta shayar lokaci zuwa lokaci abun nufi dai kawai in dai har ya sha nonon da ya kai ya sha sau biyar to ta zama uwa gare shi don haka ‘ya'yanta mata a gurinsa muharramansa ne yayyu ne da kanne babu aure a tsakaninsu har abada mun gane kannanta da yayyanta mata ita wanda shayar da shi ta zo sun zama me sun zama innoninsa umominsa kenan ko da haka babu aure tsakaninsu har abada mun gane saboda me saboda an shayar da shi nonanta da haka duk wani wanda ɗanta ya haramta ya aura to shi ma ya haramta ya aura saboda ta shayar da shi mun fahimci wannan akwai maganganun malamai da yawa akan wannan matsala cewa shayarwan wani irin shayarwa ne wasu malaman suka ce in dai aka ba wa yaro nono ya yi tsotsa uku ya kama ya saki ya kama ya saki ya kama ya saki shi kenan ya zama ɗanta duk abin da ke haramta ta ɓangarensa a layin wato aure a ɗanta shi ma ya haramta gare shi wanda kauli mafi rinjaye shine inda yaro ya sha nonon mace a ya kai har sau biyar to kawai ta zama uwarsa mun fahimci wannan da aka ki kiyaye azarzabin kawai ɗaukar nonon ki bayar a yaro don yana kuka uwarsa ba ta kusa ko wani makamancin haka mun fahimci wannan shine wa ummahatukum allati arba'anakum wa akawatukum min ar-rida'a da kuma ƴan uwanku na shayarwa misali an kawo tana shayar da wata ƴa sai kuma aka kawo mata wani ɗa sai ta shayar sai suka tashi tare ba za ta ce saboda zumunci yanzu bari na haɗa auren wannan ƴar ƴata da kuma wannan da na shayar na rene shi ba duka matsayinsu guda matsayinsu ‘ya'ya ne saboda nami na shayarwa mun gane ko da kuwa tana shayar da wannan an kawo ta daga wata kabila daban ba ma dangi an kawo ta tana shayarwa kuma sai aka kawo wani daban kuma take shayarwa ta shayar da su mai kenan tare su biyu to dangin wa'yancan da aka kawo da dangin waɗannan wannan ta haramta a wa'yancan haka wannan shi ma ya haramta a waɗancan ina fata mun gane saboda me alaka ta shayarwa ta shiga tsakani mun gane wannan shine wa aka wata kumminar wa ba'ati wa ummahatu nisa'ikum da kuma wato iyayen matanku mutum ba zai auri mahaifiyar matarsa ba mun gane wannan ba zai auri mahaifiyar matarsa ba wannan haramun ne babu yadda za a yi mutum ya auri mahaifiyar matarsa sannan waraba ibukum da kuma agola me agola yar da aka zo da ita aka auri mahaifiyarta to mahaifiyar ta taɓa yin aure a wani guri sai ta aihu sai ta ɗauko yarinya ta taho ta gidan mijin to wannan mijin da ta aura na biyu ba zai auri wannan yar ba tunda ya auri mahaifiyarta ina fata mun gane amma idan har ya zamto cewa da ya aure ta sun yi zamantakewa sun shiga ɗaki sun yi mu'amala ta aure da uwar amma kaddara kawai ya auri uwar bai ma san da yar ba an zo tarewa an zo bikin tarewa an kawo kayan uwa an zubje a ɗaki an shirya ya shigo sai ya ga yar sai ya ce wannan fa sai aka ce ai yar matar da ka aura ne sai ta ya fasa yanzu yar yake so ya halatta na'am ya halatta ya halatta shine allati da kaltun bihinna fa in lam takunu da kaltun bihinna to fala junaha alaikum mun fahimci wannan mun fahimci wannan amma idan kuma yar ya fara aura mun gane idan ya zanto yar ya fara aura ya auri yar an zo an kawo kayan daki an gama komai ya shigo daki sai ya samu uwar a daki sai ga shi ba yar yake so ba uwar yake so wannan fa na'am ya halatta bai halatta ba wannan bai halatta ba saboda tun da ka je ka yi maganar aure da yar tun da kun yi maganar aure har an ɗaura aure to uwa ta zama uwarka kai ma ina fata mun gani amma idan uwar aka fara aura sai zamto ba a yi mu'amalar aure ba sai kaga sai ya ga yar to yanzu yana da damar ya fasa ya ta yar yake so ina fata mun gani za ku yi tece ku ce za ku yi mita za ku yi gulma amma Allah bai dame shi ba ina fata mun gani bi hujurukum min nisaikum allati dakaltum bihinna fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum sai ce wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa halailu abnaikum da kuma Allah ya haramta muku halailu abnaikum wato matayen ƴaƴanku kai uba idan ɗanka ya auri mata to matar ta haramta gare ka ka aure ta mun ji wannan uba baya taba auren matar ɗansa mun gane wannan amma anan sai Allah ya ce aba abana'ukum alladhina min aslabikum wanda suka fito daga tsatsau ban sani ba kun gane yanzu misali mutum yakan iya auren matar ɗanwansa shi me matsayin sagurin ɗanwa da babba ko? kun gane? ba ku gane ba nan Allah ya ce abana akun min asulabikum ɗayanku wanda kuka aifa da kanku ashe waɗanda ba kuka aifa ba ‘ya'yan yayyanku maza ina fata mun gane ko ƙanne to zai iya aura ba ku gane ba har yanzu mutum ba zai auri 'yar ɗansa ba da ya haifa amma shi mutum ɗin yana da wani wa mun gane wan yana da ɗa ɗan ya auri mata ya saki to zai iya auro waccar mata mun gane ya fito fili shi ne وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف sannan haka mutum ba zai auri yaya da kanwa ba ya tara su a matsayin matansa a lokaci guda mun gane wannan ba zai yi ka auro wacce take suke uwa ɗaya uba kowa da nata ka hada su a matsayin matan aure na ka ba zai yi ba ballantana wanda suke uba daya ballantana wanda suke uwa daya uba daya baya yiwuwa ka hada su tare amma zai iya ya auriwa yaya sai ya sake ta zai iya auren kanwanta sosai tana raye kuma sosai zai iya yana auren ya ko kanwa sai ta rasu sai ya auriya ko kanwa ina fata mun gane duka yana yiwuwa baya halatta wa mutum ya hada wato mata guda biyu yaya da kanwa ta kowace fiska a gida daya ina fata mun gane amma ya halatta ya auro yar baffa da yar kawu ko yar baffa da yar wancan baffa ba ku gane ba fa na'am yawwa mutum ne ga mutum yaya da kani kowa yana da yaya mata sai ka je gidan yayan sai ka auro daya sai ka je gidan kanin sai ka auro daya sai ka tafi daya gidan kanin ka sake aurowa daya matakar daban-daban ne in za ka tara yayan yaya da kani yaya da kani guda hudu gaba daya ya halatta mun gane ko kuma wannan wa ne yana da ɗaya ga kanwarsa can ita ma tana da ɗaya sai ka auro yar gidan wan kuma ka koma ka auro yar gidan kanwa ya halatta ina fata mun gane Allah madaukakin sarki kenan kin ga ba irin naki tunanin bane da zaki ce tab yanzu wance ne za a kawo miki a matsayin kishiya kanwarki ne ba yar gidan wane ne ba an tare an gida ɗaya kenan guri ɗaya to ba shine manufar ba ina fata mun gane wa halailu abana'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf da haka ba a hada yan uwa yaya da kanwa ta kowace fiska a matsayin matan mutum guda a lokaci guda sai dai abin da aka yi a jahiliya wanda ya riga ya wuce inna allaha kana gafurar rahima Allah lokacin sarki wato mai yawan rahama ne kuma mai jin kai ne yanzu anan mata nawa muka samu nawa sha hudu sha biyu sun fi haka to mu kirga mu gani mana na farko can matar uba ɗaya wala tanki huma naka a abawukum ko minan nisa'i nabi hurrimat alaikum ummahatukum nawa wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul aki wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a ko nawa wa akhawatukum min arda'a ko sai me wa raba wa ummahatu wa ummahatu nisa'ikum وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف شنو شهر شاوكو شهر شهر sai lillahi sha nawa sha uku sha hudu ko to ga sauran Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترايتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما الله مدوكسكي سكون نقوم الشايبير شين والمحصنات من النساء ما تاين أولي ما ترتكي دا أولي تو حرام ني أوليتا ما تكرونا أولا بايا قريبا ina fata mun gane da haka ba a yin aure akan aure shi ko mijinki in ya aure ki to lasisin shikan yana hannunsa mun gane ba za ki taɓa sakuwa ba sai in ya ce ya sake ci sai dai in kuma ya fazirce ya bijire ya ɗauki abin da zafi sosai shine mai laifi shi bai sake ki ba bai kuma zauna da ke lafiya ba to nan ma baki saku ba sai dai ki kai kotu alkali ya duba matsalar ya ga abin da ya dace in ya sake ki a kotu shi alkali tokin saku ina fata mun gane amma inda za ku samu matsala da mijinki ki yi shekara 60 kina zaune to fa kina matsayin matakar bai sai ya sake ki ba kina mazanin matar sani suna ba ta mun gane baya halatta ki sake yin aure sai har in ya sake ki kin kuma yi idda ina fata mun gane shi yasa na daga cikin gangancin da muke yi wanda a jiya ma an yi tambaya akan haka mutum sai saban ya shiga tsakaninsu da matarsa ya ce ya sake ta ba ta saku ba sai ce kuma ya dawo da ita to in ya dawo da ita matuƙar ba shika na uku mai ta dawo in dai ba saki na uku mai ta dawo sai in an zo komawa sai ka ji wata uwa ko uba ko wani wa soko a gefe ko wata yaya munafuka a gefe sai ta ce walla ba za ta koma ba ko ya ce ba za ta koma ba tun da ya ce ya mai da ita wallahi ta mai aurensa ya koma ina fata mun gane illa iyaka in kun ga bai muku ba to dai Allah ya ce ta koma sai ku ɗaukaka sai ku kai ƙara sai a ga to shi matarsa ne ga shi ya mai da ita sai a duba dalilan da kuka ce ba za ta koma ba da kuma shi dalilan da ya ce ya mai da ita idan dalilan da ya ce ya mai da ita su suka fi karbuwa shi kenan alkali sai ce ta koma gidanta idan kuma dalilan da kuka ce ba za ta koma ba shi ya fi karbuwa sai alkali ya duba meye maslaha shin ya yadda zai gyara waɗannan matsalolin nasa in yace ya yadda sai a maida masa matarsa in yace ba zai ba zai bai yadda ba zai gyara ba alkali zai kashe aure in yace ya yadda zai gyara sai kuka ce ku ba kwa so ta koma dai to yanzu sai a dawo sabon matsala kuma shikenan sai ya sake ta sai ta biya shi kuɗin aure ma'ana ya ta aura masa wata mata shikenan ai musulunci da sauki a ciki babu wahalarwa a ciki ina fata mun fahimci wannan to haka matar take da aure a kanta aure baya taɓa halatta gare ta sai wancan auren ya mutu kuma ta yi idda ta gama to in ta gama idda wannan kuma ya rage in ya ga dama shi idan saki biyu ne ko ɗaya sai fito a cikin 'yan takara ko in ta ga dama ta zaɓe shi shikenan bayan da za ku yi sai ku zo kuma a sake tsaura aure in kuma taki wani ta zaɓa shikenan sai a ɗaura aure da wancan amma dai sai ta gama idda ina fata mun gane wasu mazan kuma Allah ya shige su zunzurutun mugunta za su sake matar ba za su dawo da ita ba saboda gane azaba sai 'yan kwanaki ya rage mata kaɗan ta gama idda sai su ce sun dawo da ita ana haka ko bayi aga ya kamata su yi tsoron Allah maɗaukacin sarki sani al'amarin aure ba wasa a ciki ina fata mun gane babu wasa al'amarin aure mun gane idan mutum ya yi haka don ya kuntata miki ne wallahi Allah yana kallon sa Allah ba zai bari ba zai saka miki dan ita masifar aure in kika tsokalo ta to tun a duniya Allah zai rama wanda kika tsokala da kansa haka in shi ya tsokalo tun a duniya Allah zai rama miki kafin kuma a je a hadu da babban sakamako a gurin Allah madaukakin sarki ala ayyi hali matar da ke da igiyar aure a kanta aure na biyu baya halatta gare ta sai wannan auren ya mutu kuma ta yi idda ina fata mun gani wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sai dai idan waɗanda wato hannunku ta mallaka ne bayi wanda a yanzu ko ban mu da bayi ko ba mu bayi a yanzu to amma ita baiwa alabar shi in kuka je wani gari kuka yo yaki sai zamto an kamo hadda matan aure a cikin bayi to su wannan ba za a ce ba za a aure su ba yanzu maganan auren su ya tashi aiki sun bar 'ya'ya sun koma bayi ina fata mun gane wanda kun sanya ake kama bayi a gurin yaki mun yi bayani a baya lokacin da muke tafsirin suratu ali imrana yaki za a je a yi da mutane wanda suka ci karban musulunci suka addabi musulunci da zagon ƙasa da yakan musulunci in aka mai da martani aka kwaci 'yancin musulunci a gurinsu aka kashe na kashewa sauran za a kama su a matsayin bayi sai a taho da su in an taho da su sai a raba su a cikin kamar ganima ina fata mun gani in an raba su a matsayin ganima idan aka ba wa mutum baiwa mun gane to in ya so zai iya aurar da ita ko da aurenta na wancan ko babu matsayinta dai baiwa ce a gurinsa da zaran an kamo ta to wancan auren ya tashi aiki ina fata mun gane shine illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wannan Allah madaukakin sarki ne ya rubuta shi akan ku cewa wa'annan matan da aka kirga gaba ɗaya haramun ne ya aure su wa uhilla lakum ma wara'a zalikum amma an halatta muku dukkanin matan duniya gaba ɗayan su an halatta muku in banda waɗannan da aka ambata ina fata mun gani wara a zalikum an tabtagu bi amwalikum ku nemi aurensu da dukiyoyinku amma su zamto muhsinina bayin Allah na gaske kamammu masu kamewa mun gani in mutum zai aure ya nemi kamilar mace kun san kamila da hausa ko kamila bi ma'anar kalma kamammiyar mace ghaira musafihina ba karuwa ba ba mazanaciya ba ba albagiya ba mun gane yasa da wannan haramun ne auren karuwa in bata tuba ba kun ji wannan kawai ka san mace gala-gala ce mazinaciya ce mutum ya zai aure ta haramun ne sai dai in ta tuba ta bayyana tubanta cewa ta tuba ta bari to wannan kan Allah ma yana gafatawa bai tuba ina fata mun gane sai mutum ya aure ta saboda ka'ida azzani la yankihu illa zaniyatan wa zaniyatu la yankihuha illa zani mazinaci baya aure sai mazinaciya yar uwarsa haka kuma mazinaciya ba mai aurenta sai mazinaci dan uwanta ina fata mun gani gaira musafihina da aka ba ballagaza ba mai sai da kanta karuwa ko yar iska ita wannan haramun ne ka aure ta matakar bata tuba ba muhsinin ake so kamammu ina fata mun gani fa mastamta'atun bihi min hunna matakar kun yi tarayyar su kun ji dadin mu'amala da su na aure to fa'tu hunna ujurahunna ku tabbatar da sadakin su kun ba su kayan su mun gane ku tabbatar da an ba su sadakin su fariza wanda wannan wajibi ne Allah madaukakin sarki ya sa a basu kamar yadda ya ambata a baya wa atun nisaa saduqatihinna nihla ina fata mun gani wala junaha alaikum bima taradaitum bihi min ba'd al-fariida babu laifi akan ku dan abin da kuka yarjejeniya tsakanin ku shirya bayan bayan da abin da yake na wajibi na sadaki shine misali idan ka bata sadaki sai ka ce zaka kara mata da wani eh dubu ɗari ko kuma zaka bada sadaki kuma zaka bada akwatin aure wannan duka babu laifi inji Allah madaukakin sarki in kai haka babu laifi ko kuma dai a bayan ka bata sadaki dubu ɗari ne ita ce to ga dubu ashirin kai ma ka yi tafani wannan babu laifi in ku karba ina fata mun gane fa kuluhu hani an mariya ku ci halal ne ya dada daga Allah madaukakin sarki inna Allah kana aliman hakima lalle Allah madaukakin sarki mai hikima ne mai ilimi ne a dukkan abubuwan da yake hikiman ne ta sa Allah madaukakin sarki ya ware wa'annan matan guda goma sha biyar ta ɓangaren auratayya da ɓangaren shayarwa da kuma ɓangaren mai ta ɓangaren dangantaka ta jini sai sai ya haramta su ba mutum kar ya aura amma koma bayan su in ka ɗauki ba za ka auri mushirka ba to sauran gaba ɗaya halal ne mutum ya aura ina fata mun gani wanda duk kowace ɗaya in ka duba da Allah ya haramta aurenta maslaha ne ta al'umma a ciki amfanin rashin auren yana dawowa kan al'umma ne ina fata mun fahimci wannan sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم فتيأس مما ملكت أيمانكم من فتيأتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم نعم duk matan da muka ambata a baya sai ki kalli a matsayin ki sai ki duba mazajen da suke da alaka da ke ta wannan bangaren to haramun ne su aure ki ina fata mun gane in kun duba akwai haramcin da haramci ne na har abada akwai kuma haramcin da haramci ne na wani lokaci haka ne misali uwa haramun ne na har abada mutum ya aure ta haka ne matar uba haramun ne na har abada mutum ya aure ta matar aure da take gidan aure fa haramun ne mutum ya aure ta matakar da auren nata amma in auren ya mutu ta yi idda fa za ka aure ta hada ya da kanwa a gida daya haramun ne mutum ya hada amma in ɗayar ba ta nan fa za halatta ina fata mun gani to sai zamto cewa banda waɗannan da Allah ya haramta wa mutum duka aure don ku fahimci abu ne da ke bukatar hidima da ɗawainiya ta kuɗi sai Allah ya ce wa mallam ya sabi minkum taulan duk wanda bai samu dama ba bai samu iko ba bai samu kuɗi ba bai samu mata'in da zai iya aure ba ya au- wanda zai iya auren ɗa wa mallam ya saɗi minkum sauran ayyun ki almuhsanati ma'ana duk wanda bai samu damar wan- iya auren ɗa alhawa'i wata take ɗa ba baiwa ba ina fata mun gane saboda so auren ya'ya sai mutum ya ba da sadaki mai tsoka sai ya yi kaza sai ya yi kaza ina fata mun gane kuma suna da haƙoƙi masu yawa akan mai auren in ya aura to wanda bai samu wannan damar ba shi Allah ya ce eh famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat to yaje shi ya auri bai- baiwa daga cikin bayunku waɗanda suke masu imani ina fata mun gane ashe Allah bai halatta wa mutum auren baiwa ba ba sai in ya zamto cewa ba shi da damar auren ya mun gane in ba shi damar auren ya to sai ya auri baiwa in ji Allah maɗaukakin sarki ya ce fa mimma malakat aymanukum min batayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum daga cikin bayinku waɗanda suke da imani Allah shi ne mafi sanin imaninku ba a zukun min ba sashenku daga sashe ne fankihuhunna bi izini ahalihinna ku aure su da izinin iyayen gidansu wa atuhunna ujurahunna sannan ku ba su sadakinsu bil ma'ruf daidai gwargwado muhsanatin su ma su zamto kamammu ma'ana masu kame kai gaira musafihatin ba karuwai ba ba ballagazai masu sai masu sai da kansu ba wala muttakidati aqdan ba kuma masu alaka ta sirru da wasu ba wata take haramtacciyar alaka fa idza uhsinna in har suka zamto matayen aure fa in ataina bi fahishatin to in sun zo da ta alfasha ta zina hukuncin su shine Allah ce fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azab sai a musu hukunci rabin abin da za a yi waya dalika liman khashiya la'anata minkum wannan mutum zai aikata ne ga wanda ya ji tsoron fadawa cikin masifa cikin bala'i daga cikin ku wa an tasbiru amma ku yi hakuri khairul lakum shi yafi alkhairi gare ku wallahu ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa man lam yastati minkum tawlan ku musulmai mu'minai duk wanda bai samu dama na ya iya auren ya ba me ya kamata yi abu na farko sai zamto cewa ya yi ƙoƙarin kiyaye kansa ta hanyar yin azumi ko kamar yadda mamman sallallahu alaihi ya faɗa ya ma'ashar me shabab man istata'a minkum albata falyatazawwaj faman lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija' ya ku taron gwagwaren samari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu dama to wani dama shine daulan din anan yayi aure in mutum bai samu ba to yayi azumi domin zai zama garkuwa gare shi zai katange shi daga aikata zina to mutum sai zamto bai samu damar yin aure ba ba shi da kuɗin yin aure ya buga ya buga ya rasa sannan ya yi azumin azumin baya katange shi daga sha'awa sharɗi na nauke na biyu to sai Allah ya halatta masa to ya je ya auri baiwa ita kuma baiwa akwai mai ita ba mai ita shi ba sai ya auri tunda mai ita ne mai ita zai sadu da ita bai da matsala da komai ta sace amma in an zo neman aurenta in ya ga dama zai aurata ita sai karɓi sadakinta na ga dama ya bata sadakin ya ga dama ya cinye sadakinsa ina fata mun gane sannan in ya aurar da ita sai wani wanda ba bawa ba ya rasa kuɗin aure na ya sai ya auri baiwa sai suka aiku me ya matsayin ɗan na ɗansa ɗan gidan mai baiwan ne shi ma bawa ne na wancan mai baiwa da ya aurar masa da aka in za ta ci aihuwa ka ta dinga haifan bayi ne to saboda musulunci addini ne na maslaha addini ne na ba wa kowa yanci baya son yawan bayi shi yasa ba cikin hikima ta Allah bar suke tafiya je tafiya sai zamto yanzu ba wa bayi saboda haka Allah ya tsara abu baya son yaduwar bayi mun gane sai ya hana auren bayin saboda in za su haifa za su rika haifan bayi ne da haka mutum sai ya aura maka mata kai da mata shi da yaya eh aga in Allah ya taimake shi kai kuma zazara ta guda bakwai lokaci guda ya samu masu aikin gona sai ya dauko su in ya ga dama ya saida su in ya ga dama ya bar su su masa aiki in ya ga dama su rika kawo masa kuɗi kullum suna biyan sa ina fata mun gani to musulunci ya halatta wannan amma baya su mun gane sai ya katange shi shi yasa Allah ya ce to idan mutum bai samu damar ba ba shi da damar auren ya to sai ya aure ba don haka duk mai damar auren ya to bai halatta kuma gare shi je aure baiwa ba ina fata mun gane a hakan sai Allah ya ce min fata ya cikin mu'minat a cikin bayi ba sai kun nemi masu imani sai ku aure su sai Allah ya ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah kuma shine ya san ya fi ku sanin wane ne mai imani a cikin ku saboda imani abu ne wanda yake kudurci a zuciya aikata da gaɓoɓi furtawa da baki duk ko abin da ya shafa ko hidimar zuciya a ciki babu wanda ya san gaskiyar lamarin saiwa sai Allah maɗaukacin sarki da haka al'amarin imanin Allah shi ya fi ku sanin waye mai imani ku kawai ku yi hukunci da abin da ke zahiri mun gane a'a kullum tana yawo cikin hijabi ta kiyaye duk abin da ya kamata a zahiri a ga cewa ta kiyaye to wannan sai ku hukunta cewa mai imani ce mun gane tana da imani amma ba za ku ce mata ai wannan saka hijabin na banza bane ba wannan kaukau da kan na banza bane ba wannan rashin surutu a cikin mutane ko rashin kula mazajen da ba nata ba ba maharranta ba wannan dumuna furci ne ba za ku ce haka ba ina fata mun gane wannan su ne zahirin siffofi na alkhairi na fili da suke bayyana imanin mutum haka in kuka ga wannan a jikin mace sai ku kaddara wannan mai imani ce ko da ko mazanaciya ne ko da ko yar giya ce ko da ko yar kwaya ce ko da ko karuwa ce matakar ku dai ba karuwancin ba sai kuma da hukunci da abin da ku gani ina fata mun gane amma Allah shi ne mafi sanin mai imani cikin ku mun fahimci wannan yanzu ai ke ke din da ke nake ai akwai laifin da kike daga ke sai Allah kika san kina yi haka ne haka ne dan haka in mutum bai sani ba bai sani ba ba wanda zai miki hukunci akan wannan amma shi Allah ya sani ba azumi muke yi ba yanzu in kin je kin karya azumin a daki kin ci abinci kin sha ruwa kin goje baki kin fito wa ya sani ba wanda ya sani amma mu da za mu ci hukunci kina azumi ne ko a matsayin ki ta musulma shikenan shi yasa ma Allah ya ce shi azumi ladan sa babu lissafi shi zai bada kayan sa saboda duk wanda kaga ya kai azumi to ibada ce tsakanin sa da ubangijin sa in yayi ya san yayi in bai yi ba ya san bai yi ba amma duniya ba za ta iya ganewa azumin na gaskiya ne ko na ƙarya ne ba saboda al'amari ne na gaibu za ta iya shiga banɗaki da buta ruwa cikin buta ta shanye rabi ta dawo da shi rabi abu ne mai sauki ko to amma shi mai abin in kin yi ya sani in baki yi ba ya sani shine wallahu alam bi imanikum ku dai hukunci da abin da ke zahiri amma sanin gaskiyar imani ina gurin Allah madaukakin sarki ba'dukum min ba'din sashin ku daga sashi yake fankihuhunna bi idni ahlihinna ku aure su ku aure su da izinin masu su su bayin mai ita in yayi dare aure da ita sai aure da ita ina fata mun gani in kuma yace a shikenan in ya yarda wa atu hunna ujurahunna bil ma'ruf ku ba su sadakin su sadakin da ya dace da su bil ma'ruf bil ma'ruf anan gurin shine a bada sadakin da bai wuce al'ada ba ba za a ce ya yi karanta ba ta fiskar karanta a ɗabi'ance ba za kuma a ce ya yi yawa ta fiskar ɗabi'a ba ina fata mun gane ai kowa da irin sadakinta haka ne kamar da muka ambata kwanakin baya satin da ya wuce wata da an zo an ɗauke ta an ce wance an mata sadaki naira dubu ɗari biyar misali kamar adam ba sai kuka ga ai wance hafizar qur'ani ce ta gama digirinta ko ma'aikaciyar kaza ne ga imani ga tsafta ga kaza ga kaza ga kaza duk wani siffa da ake nema cikin yamma tana da shi na mutunci kuma yar gidan wane ne wanan nan mutumin kirki ne yana da mataki kaza matsayi kaza matsayi kaza to in an mata dubu ɗari biyar wani ai ba bai wuce hankali ba laifi ba ne ba za a ce bil ma'ruf kenan ina fata mun gane sai aka zo ga wata la islamiyya wala boko babu ko daya la tsafta wala tarbiyya la ɗabi'a mai kyau na fata mun gane wala mutunci kanta a tsaye yake tana iya tarar kowa ta gaya masa magana ta ga dama tana iya yashar da magana ta batsa a ko'ina an ta ɗauki tallanta sai aka ce a mata sadaki dubu hamsin sai ce a yayi an mata sadaki dubu talatin a yayi yayi kokari na fata mun gane yayi kokari kowace akan darajarta aka mata babu laifi ba za kuma a ce ita wannan ballagazar dan an mata dubu ɗari biyar kuma a ce a'a za dai a ce kan eh a'a wannan ai bata kai wannan sadakin ba ya za a yi haka za a yi sai ku ce amma dai halal ne ina fata mun gane shine wato hunna uzurahunna bil ma'ruf muhsanatin su ma su zamto kamammu bayin ma a baiwar ma in mutum zai aura kare zai auri ballagaza ko mai yawan zinata zinati mai yawan zinata zinati ina nufin ina fata mun gane ghaira musafihatin ba karuwa ba ba wacce take zina ba zinata ta bayyana wala mutakidati akhdar ba kuma mai daukan besti ba na fata mun gane ba mai daukan wani aboki na sirru ba shine wala mutakidani akdan mutakidati akdan saboda a lokacin jahiliya suna kiran karuwai karuwai ne wacce ta fito ta nuna wa duniya cewa ita karuwa ce ina fata mun gane ta kama gidan kanta ko kuma ta zauna a gidansu ana ɗaukanta ana biyanta ana lalata da ita su wannan a gurinsu shi ne haramu amma in mutum zai samu wata wanda daga shi sai ita suka san suna kulla alaƙarsu su keɓance su aikata albashinsu a wani guri daban inda babu wanda ya sani suna ganin wannan halal ne a jahiliya kenan ina fata mun gane da haka alfashe ciki kenan alfashe ɓoyayya suna ganin halal ne shi yasa Allah ya ce kada ku kusanci alfasha ma zahara minha wa ma batan kada ku aikata zina wanda ya bayyana a fili da ma wanda ake yi a boye wanda shine wannan mutakidati akadan din kenan to kada a auri irin waɗannan ma inji Allah madaukakin sarki fa idza uhsinna baiwa in yi zamto cewa an mata aure ta zama matar aure ɗaya aure ta ina fata mun gane ta zama mai matar aure amma kuma baiwa gawa ga uban gidanta ko uwar gidanta ina fata mun gane to in ta zama ta yi aure fa in a ta yi na bifayen shatin bayan ta yi aure kuma sai ta zai ta yi zina to me hukuncinta na baiwa tana da aure ta yi zina menene hukuncinta na jerewa kyare zai haka ban gane ba Allah ya ce fa alaihinna nisfu ma alal musanati min al azab za a musu azaba ne rabin azabar da ake yi wa ya a matsayin su in tayi zina ina fata mun gane misali menene hukuncin ya in tayi zina ba ta da aure bulala ɗari ko to baiwa fa hamsin yanzu ba ku gane yanzu a nan muna maganar baiwa mai aure ne amma sai Allah ya ce idan ta yi zina tana da auren to a mata hukunci na rabin ya ina fata mun gane na azaba da rayuwa ya ko shakka babu mun sani idan mutum ɗa ne ko ya ce ya yi zina ko ta yi zina ba ta da aure ko ba shi da aure shi ne bulala ɗari haka ne in namiji ne da fursunan shekara ɗaya haka ne to in kuma da aure fa ko ya taɓa yin aure ko ta taɓa yin aure hukunci shine me a jefe su har sai sun mutu to ita baiwa idan ta yi zina tana ba ta yi aure ba ba a mata wannan haddin gaba daya ina fata mun gani saboda baiwa ce ita amma ana mata fada a jakunanta ɗaya daga cikin sahabbai ya zo ya samu zala sallallahu alaihi wasallam ya ce bai wasa ta yi zina zala ce zai mata fada ya mata fada ya ce ta ƙara yi zala ce ka sai da ita ba mutumiyar kirki ba ce kunga sai je sai da ita yi haka ne sai a kai ta kasuwa kamar tinkiya yi wannan ya zo ya ga ya latsa nawa za a sayar masa ya cinki ya fada shi ke nan sai ya siya ina fata mun gane kun san kuma kun san cewa idan har aka kai ta kasuwa a lokacin manzon Allah aka sai manzon Allah ne sai a sai da ita ba mutumiyar kirki ba ne wala ba za su samu musulmin da zai sai ta ba ba za a samu musulmin da zai sai ta ba sai dai a samu wani arni ya zo ya siya sai a sayar masa in ga kuma tana da imani ai haka ai ba za a yi haka ba ina fata mun gane to idan ta yi aure to a nan ne in ta yi aikin zina sai a mata rabin abin da za a yi wa ya to a nan gurin malamai suka tattauna menene hukuncin ya in ta yi aure ta yi zina ba jefewa ba to menene kuma rabin jifa zanewa na iyu rabin jifa ba jifa in aka zai mutum sai ya mutu a kyale shi ba adali ba ne to anan suka ce abinda za a yi shine sai a je a mata bulala hamsin sai a ɗauki matsalar a da shi wato na ya wanda ba ta yi aure ba sai a mata rabin hukuncin ya wanda ba ta yi aure ba saboda shi ne wanda akwai rabin hukuncinsa amma zifa ba shi da rabi ina fata mun gani Allah ce zalika liman khashiyal anata minkum lalle wannan mutum ya je ya auri baiwa inda tana da arhar aure shi ya kuma sassauki akan ya fada cikin masifar zina ina fata mun gane shi ya kuma sauki ya fada cikin wannan bala'i al'anat bi ma'ana nan wato kunci bala'i na zina mun fahimci wannan minkum wa an tasbiru amma Allah ya ce a hakan ku yi hakuri ku jure har ku samu kuɗin auren ya shi ya muku alkhairi inda Allah madaukakin sarki wallahu gafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne kun ga nan ma Allah ya sake bayyana wa lalle mutum ya yi haƙuri kar ya auri wato baiwar don gujewa yaɗuwar bayi su yawa ana son mutane su samu yanci ne a bayan ƙasa ba su rayu wato karkashin bauta ba ina fata mun gane mutum ya yi haƙuri shine abin da ya fi alkhairi sai Allah madaukakin sarki ya ce يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا نعم وبنجد سبحانه وتعالى يتيم yuridu Allah li yubayyana lakum ubangiji subhanahu wata'ala fa yana so ya muku bayani ne ya bayyana muku menene shari'a ta sa menene in an yi za a zauna lafiya a bayan kasa za kuma a koma lahira gidan dawwama a wanye da Allah lafiya a shiga jannatul kulli shine abinda Allah yake muku bayani wa ya hadiyakum kuma ya shiryar da ku sunan alladhina min qablikum hanyoyin waɗanda suka zo gabaninku kafin ku mutanen kirki wanda suka rayu rayuwa mai kyau kuma suka riske Allah madaukakin sarki suka samu wato rahama ta Allah to shine Allah yake so ya muku bayani ku bi tafarki irin na waɗancan mutanen da kirki dan ya zamto kun wanye wa Allah da Allah madaukakin sarki lafiya yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunnal min qablikum wa yatuba alaykum kuma Allah yana so ya gafarta muku ne wallahu alimun hakim lalle Allah madaukakin sarki mai ilimi ne kuma mai hikima ne a cikin al'amuransa Allah ne da kansa ya halicce ku ya kawo ku ban kasa ya muku dukkan wata ni'ima ya ba ku numfashi ya ba ku ruwa ya ba ku abinci ya ba ku lafiya ya ba ku karfi ya ba ku lokaci ya ba ku dama sai ce kuma ga abin da yake so ku yi ga kuma abin da baya so ku yi abin da yake so ku yi in kun aikata za a ba ku wani sakamako shine gidan aljannarsa wanda ɗan abin da za ku yin kwata-kwata bai taka kara ya kira bai kai a ba ku wani abu ba kila in ma a ce kawai ana baka iya numfashi ne duk abin da kai za a biya ka da numfashi da abin da za ka yi ba zai sai numfashin ba ba zai sai numfashin ba amma kaɗan yi kaɗan yi ƙoƙari ga hanya an gwada maka sai kuma Allah ya mai da kai inda ka fito wato gidan aljanna sai ka cigaba da rayuwa ta jin daɗi ga kuma abubuwan da baya so a yi kada a yi idan aka yi zai yi wa mutum azaba ina fata mun gane wato rahamar Allah wallahi kawai Allah Allah ne Allah Allah ne in ban da haka shi fa tukun ba wai a wani abu kika yi a kirkiran ki gaba ɗaya halittar shi ya halitte ki completely shi ya halitte ki kuma ya sako ki ban kasa bayan kasa nan ya saka wasu ka'idodi da in mutum ya yi ribar su a kansa suke tun anan duniya sannan kuma gasan uwa uba sakamako na dindindin to me kike nema yanzu yau inda za a kwace lafiyar ido idan ki kwaya da ta kace ki rasa shi duk fa abin da zaki aikin ki daga ran da aka aife ki a ce bauta kike yi har ran da zaki mutu a ce zai biya wannan idan wallahi ba zai biya ba ba zai biya ba to idan ba shi ɗaya bane guda biyu ne bayan shi ga kunne ga hanci ga kaza ga kaza ga numfashi ga kaza ga kaza duka me yasa mutum bai da tsoron Allah ba me yasa mutum bai saba wa Allah wannan rayuwar ho manzon Allah bin da ya mata kaman abiri sabilin ne mutum ne matafiyi ya taso kamar kice daga Maiduguri zai je Kano tafiyar anan take sai ya sauka a wani gari kamar nan Damban bari ya yi sallah ya ci abinci ko bari ya ci abinci ya sha ruwa ya kama ruwa sai kuma a wuce to wannan zaman sallah ko cin abinci da kama ruwan shine iya zaman duniya ina fata mun gani wannan hanyar da kika ɗauko ta kin ɗauko ta kina cikin wato gadon bayan mahaifinki lokacin da ka haife kika zo duniya to kin sauka kin aje zango kenan za a ci gaba tafiya yaushe kano za a tafi kina mutuwa an ci gabar tafiya ina fata mun gane in an je can kuma abin da kika yi anan da shi za a yanke hukunci gida biyu ne wuta ko aljanna wuta ko aljanna akwai wani labari na masu hikima suke kawowa cikin hikayoyi cewa wani mutum yana tafiya a dokar jeji zaki ya biyo shi zaki ya biyo shi a guje na gaban taɓa karanta wannan anan da ya zo yana cikin gudu sai fada rijiya yana fadawa rijiya sai ya samu igiya wata irin kamar saiwar bishiya sai ya makale a jiki ya rike ya makale ya leka ƙasa sai ga maciji babban maciji yana buɗe baki yana neman haɗe shi ya rike igiya sama ga zaki ya biyo shi ƙasa ga maciji na neman haɗe shi yana rike da igiya yana lilo sai ga kuma wasu ɓeraye guda biyu suna gwaguyan igiya suna gwaguyan igiya to wannan wanda yake cikin wannan halin shine fa rayuwar ɗan adam a duniya zakin da ke binsa mala'ikan mutuwa ne wa'annan ɓeraye guda biyu dare da rana ne yau da gobe yau da gobe suna gwaguye wannan igiyar wancan majizin na kasa shine mai mutuwa to yanzu a wannan mutumin da yake wannan halin don Allah menene zai yi kwanciyar hankali a ciki na har yi kokarin sabawa Allah yau da goben nan kudubin take tafiya fa yanzu yau wai tara ga watan Ramadan tara ga watan Ramadan kina murna Ramadan yana kokarin karewa kina Allah Allah ya kare baki san wallahi shine Ramadan din ki na karshe ba baki san ba za ma ki kai wani Ramadan din ba baki san wannan din ma kila za ki gama shine ko ba za ki gama ba Allah dai ya taimake shi kin zo ki yau har ranar tara ga wata amma wallahi wallahi ba ke tabbacin da ke da shan ruwa to me abin birgewa a duniyar nan duk wani abin da zaki duk abin da zaki ki hanga baya an fayi irin ki an wuce shi yasa yuridullahu an yubayyana lakum Allah yana so ya muku bayani ne ko Allah yana so ya bayyana muku ne ya bayyana muku halin da ake wa yahdiyakum sunal ladzi min qablikum ya bayyana muku shi da ku wato hanya ta irin mutanen da suka zo kafin ku ku gane idan ji da mulki da kafirci ne ga kafirci ga mulki ga isa ga tumbatsa ga cika ya ba za ki kai fir'auna ba amma ina yake ya shure ko idan ji da mulkin ne da cika da tumbatsa mulki da dan adam bai taɓa yinsa a bayan ƙasa ba ga imani ina annabi suleiman ina annabi suleiman ya tafi ina fata mun fahimci wannan haka idan misali talauci ne bakin talauci da imani da dajircewa ga kuma talauci ina su ji labibi yanzu fa sun manta da sun yi talauci a duniya ina su ammar wala da sun manta haka duk abin da kika ɗauka idan zunzurutun munafurci ne da iya hada gabar da yamma da iya hada takwakiya ina matar annabi lutu ina matar annabi nuhu suna ina sun tafi sun kare in imani ne ai imani karkashin mulkin azzalimi ina matar fir'auna ta tafi ta ma ka duk abin da zaki yi in kin hanga ki kalli labaran mutanen baya wallahi an yi wanda in duk abin da zaki yi baki kai dan yatsanta kai gashin kanta fa dai baki kai iskanci ba sai ki duba me ta tsinana me ta samu a duniya in bautar Allahn zaki akwai wanda in kika ga bautar su wallahi sai dake koma gefe kawai ki san ke kan kin shiga uku amma sun tafi zaka ki yi abin da zaki iya abin da aka ce miki Allah baya so baya so ki bar shi baya so abin da aka ce miki wannan zai raba ki da Allah zai hada ki da Allah lafiya dan shi ba rabuwa ke da shi ba zai hada ki da Allah lafiya to laki zai ki da gaggawa ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya muku bayani ya bayyana muku dokokinsa ya bayyana muku shiriya ya nuna muku hanyoyin waɗanda suka gabace ku mutanen kirki don ku bi ku rabauta da abin da suka rabauta shi Allah madaukakin sarki ya ce yuridu lahu an yukaffifa ankum Allah yana so ya sassauta muku ne ya sassauta muku baya son kuntata muku Allah baya dora wa rai abinda ba za ta iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk abin da ta ga Allah ya ce ki yi shi fa ya halitta ki ya san ki za ki iya ne ce ki yi abin da ya ce kar ki yi abin zai zama miki matsala ne sai ya ce kar ki yi ina fata mun gane Allah ya ce lalle Allah na so sassauta muku ne shi yasa ya ware ga iya matan da ya kamata maza kar su aura sauran kuma duk su je su aura shi yasa wanda bai samu damar auren ƴa ba da ya kamata ya aura ya buga ya buga ya rasa sai aka sassauta masa shi ma sai aka ce to ya auri bai ba ina fata mun gane saboda Allah ya san ya hanci dan adam da rauni ina fata mun gane wa kulikal insanu da'ifa Allah ya halitta dan adam da rauni mun fahimci wannan Allah ya ce yuridu Allah an yubayyana lakum wa yahdiyakum sunnal ladina min qablikum ko wa yatuba alaykum wa yuridu alladina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima su kullun mutanen da Allah ya kwashe musu albarka wanda suke bin san ransu wanda suka kaucewa tafarkin Allah madaukakin sarki kullun so suke yi kuma ku kauce a tafarkin Allah ɗin ku rayu irin rayuwarsu ku ɗanɗani azabar da suke ɗanɗana sannan ku fuskanci sakamakon da za su fuskanta kun ga wannan musuluncin wallahi in saya ake yi baki mallaki wani abin da za ki saya da shi ba in hankali ne ke bayarwa baki hankalin da za ki tsinci kanki a cikin musulunci ba kun ga wannan musulunci wallahi rahama ce kawai ta Allah madaukakin sarki da yake bayar da ita wa wanda ya ga dama Allah ya taimake ki ya sa kin waye gari kina cikin musulmai to me ya rage miki me ya rage miki wannan kirdima da ke kallo na rayuwar duniya komai kina kokarin kwaikwayon wa'annan wawayen arnakun turawan yamma da ma yanzu arnakun kudancin najeriya su ne abin koyinki su ne abin koyinki fiya-fiya waya ce ki rike damuwarki menene abin da za ki yi trending me za ki dora a kan waya mutane su gani su yaba ki kwalliya ki karkace ta nan ki saka hotonki a kai su gani su more Allah rubuta musu zunubi kuma ke ma ya rubuta miki zunubi ba shi ne ba kuma ki mutu ki bari a gurin kina kwanta a kabari ana rubuta miki zunubi kullum kullum ana rubuta miki zunubi har tashin kiyama to me amfaninsa biki ne an gaya miki wannan takwalin arnanci ne jahilci ne zuzutu a cikin takwali ba wani abu wallahi maguzanci ne ku bi shiryar Allah ku bar shi amma kun ki har za ka samu uwa uwa tana daga jijiyar wuya a ɗanta wai sai ya je ya yi takwai in bai ba shi ba ita ke kin fahimci waye ke kuwa kin gane waye Allah kuwa kin san me ribar kawai ribar ta wai a zo a tare mutane a kada ganga a gidanta ta ɗauko wasu makudan kuɗi na ƙarya ta ce ta bayar ta ce ta masa gata ba gata da zaki wa ɗanki da ya wuce ki ƙulla kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da ubangijinsa wallahi duk wata gatar da ba wannan ba ta zamto na dama ranar tashin alkiyama har zo miki na dama an gaya muku abinda maguzanci ne Allah baya so ku bari kunci haka gina haka ga sunan barkatai da yawa kusan kai ka ce in an zo hidimar biki a cikin al'ummar mu kamar an tattare al'amarin shi musulunci daban bikin ma daban kawai an waye gari iya abin da yake na Allah a cikin bikin shine kawai sai a zo a gurin da za a zo a daura aure wannan an san ba wani daura sai malamai za su zo tare su daura su ambaci sunan Allah su daura akan musulunci daga nan duk abin da zai biyo baya an ajiye maganar musulunci kuma an shiga wani layin na daban kuma wai sai an gama za a wade tsabar renin hankali tsabar rashin sanin menene musulunci wai ki zo kina bata wa kanki lokaci to wance zan tafi an yi biki lafiya Allah ya bada zaman lafiya Allah ubanki ne Allah ya sa albarka wallahi ba zai saka ba wallahi ba zai saka ba in kuma kuma kika ga an yi wani abu mai kama da albarka a ciki to abin da ake biye miki shine ta lalace ta Allah madaukakin sarki idan Allah yana da wani abu sunna sai tasa in aka muku wa'azi akan abu aka muku wa'azi kuka bijire kuka ki sai ya bar ku sai ku ga yana ƙara muku ni'ima yana ƙara muku ni'ima lokacin da ya tattara ku ya haɗe ya karɓe ran daga nan za ku gane lalle da gaske ake abin da ake gaya muku wannan shine masifa mafi muni kenan ɗaya daga cikin magabata yake cewa idan ka ga Allah maɗaukacin sarki yana ya ba wa bawa arziki ko na zaman lafiya ko na dukiya ko wani abu na ɗaukaka bawan yana saba masa to ku sani wannan Allah ya yi fushi da shi idan Allah ya sake ya ƙara ninka fushinsa a kan wannan fushin to sai zamto ya sa masa albarka a nan duniya a zamantakewarsa a lafiyarsa a dukiyarsa a al'amuransa kuma alhalin Allah ya ƙara fushi da shi ne sosai don ya zamto cewa ya kama shi kamun da ba zai iya wucewa ba sai zamto Allah zai kona shi a ya tantanta a kona shi ina fata mun gane ubangiji subhanahu wataala yana bayyana muku sharwoyinsa ne yana bayyana muku hanyoyinsa yana so ya gafarta muku ne duk wanda kaga Allah ya kona wallahi ya cancanta a kona shi ya cancanta a kona shi musulunci ba addini ne na kawai abin idan watan azumi ya zo shi ne musulmani sallah ta zo ne musulmani ina fata mun gane an zo biki ni ba musulma ba ce ba haka bane udkhulu fi silmi kafa in za ka yi musulunci kai musulunci gaba daya in ba za ka yi baka fata ka bar shi sai mu san cewa baka da rabo baka da rabo ina fata mun gane ana gaya miki ana gaya miki wani abin da ya ban mamaki wallahi malam wata rana ina zaune a kofar gida bai wuce sati biyu kafin ramadan din nan ba ana wani cakuli a gabar da ni wallahi wasu yara da na gani na san su sun sani ‘ya'yan wani bawan Allah ne mutumin kirki ahalus suna cikakke wanda na yi imani da Allah in yana gida ba su isa su fito da gele da irin wannan shigan sa gurin sakwali ba walla ba su isa ba amma sai ga sunan su biyu tiran tiran tiran tiran rangwadan rangwadan yadda ka san tumaki ko akuya ita da tsirin ta wajen ko wallahi sun wuce sun tafi har gaggawa suke har sauri suke yi sun ce subhanallah yanzu ka duba wannan shaidan ne yake dan su a guje kuma tafiya suke yi yanzu wayannan idan Allah ya karbi ransu a wannan gurin me za su ce yanzu wayannan in suka tsaya da baban su a gaban Allah dan Allah me za su gaya masa wallahi mutum ne tsayayye a layin tarbiyya tsayayye namiji ma bai ce kawo wargi cikin gidansa ba falanta na ɗaya mace daga nan na samu ta yaƙinin cewa da yawa daga cikinku da yawa daga cikinku wala su kan halatta irin waɗannan guraren baɗala suna halatta ne ba tare da sanin iyayensu ba wasu ba tare da sanin mazajensu ba masifa akan masifa lan da wata ta mutu a gurin za ku yi bayani wala za ku yi bayani kuma sai an zo ana maganar karuwa a gidan karuwai ki zo kina ganin ta mutum yarbanza ai kira mutum yarbanza ce ai ita ai gwanda ita karuwancin take ba da munafurci ba ke kuma karuwanci kike da munafurci Allah madaukakin sarki yana bayyana muku dokokinsa ne don ku zamto shiryayyu Allah maɗaukacin sarki yana sautauta muku al'amuranku ne babu wani abin da yake mai wahala a cikin shari'ar musulunci wallahi ki bi Allah akwai zaki akwai ɗanɗano na imani da kika samu a wajen bin Allah wallahi shi kenan kin tsira duk wani abu ba zai burge ki ba wallahi me abin burgewa a wannan abu idan ganga ce na abuga ta ina Michael Jackson mutumin da ya ɗauki likita tara abincinsa sai an gwada ya ci ruwansa sai an gwada ko motsin da zai duk sai an gwada mutum tara wai shi kar ya mutu yanzu yana ina ya tafi ina irin su tupac da asalin gangan su balantana ta kuta gargajiya ta gidajen cima ta ƙauyenci wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah Allah duk ya wuce abin da kike tsammani na gaya muku ki je in za ki iya jura azabar wutar Allah ki je ki da abin da kika ga dama dan kin imani bani da ribar komai ko baki kara Allah da komai da shi ba in kin kafirce bani da asarar komai ko baki rage Allah da komai ba Allah fa cewa inda ta duniya taru gaba daya ta kafirce tafi kowa azabu wanda yafi kowa kafirce gaban fir'auna a ce kowa ya zama fir'auna a duniya Allah ba ruwansa ba a rage shi da komai ba in kin yi imanin a kan ki kika yi duk wanda ya shiryu ya shiryu a kansa da kansa ne ribar tasi haka inda duk duniya taru a sai su yi hankali su yi imani irin na mafi imani a bayan kasa bayan manzanni kamar ka ce irin imanin abubakar kowa ya zama abubakar kowa ya yi imani sannan kowa ya roki Allah duk abin da yake so Allah ya ɗauka ya bashi Allah ya ce bai amfani shi da komai ba wai bai rike shi da komai ba Allah ya sauwaka Allah ka shirya da mu Allah yana so ya mana bayani ne kuma Allah wasu yana so ya sassauta mana ne saboda ɗan adam an halicce shi ne bisa rauni yanzu da wannan rauni da ke tinkarar wutan Allah maɗaukacin sarki wutar da kafin ta zo nan duniya sai da aka wanke ta aka sanyaya ta aka sanyaya ta aka sanyaya ta ta zamto za ta iya zama a duniya nan ita ce take narka karfe ta narka dusi ta narka dalma ko amma ita take ke lamin cewa ke ganin cewa kin yadda ki shiga wannan wuta saboda kawai ki je ki ji gugurin gugurin ko ki fito ki manna yan naira ki ɗari biyu ko ɗari biyar ko dubu ɗaya ki manna yan goma goma a ce wancan ta ta yi kawai kari to kin yi kari kuma Allah ya tsine miki ne ribar ki wallahi da yawa daga cikin suna tafiya a matsayin tsinannu ba su sani ba ai manzon Allah ya yi gaskiya yace bajiru bil a'mal fitanun ka ta illailil muslima yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira ويمسي الكفر ويمسي المرء مسلما ويصبح كافرا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم fitina ce ga ta nan barjak ku gaggauta yawan aikin alheri fitintinu ne ga sunan barjak mutum zai iya wayan gari yana musulmi suka ce musulmi kafin yamma ya zama arne da sani ba mutum zai iya wuni yana musulmi kafin gari ya waye ya zama arne da sani ba tana yau a ban kasa a shi tsinaniya ce ta bata sani ba mutum zai yi magana karamar magana yana ganin ta karama ce yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin ba komai ya faɗa ba bai sani ba ta jawo masa tsinuwar Allah madaukakin sarki mutum zai faɗi wata magana ta kirki yana ganin ta ba komai ba ashe komai ce a gurin Allah ashe da wadilin wannan kalmar Allah ya gafarta masa zunubansa ya kaddara shi dan aljanna bai sani ba baki san da menene Allah zai miki rahama ba baki san kuma da meye Allah zai miki hukuma ba wallahi duk wani abin da ake gaya miki da na jiya da na shekarun da don da su fara wallahi amfanin ki ne in kin yi akan ki kika yi wa in kin ki kan ki kika yi wa abin da muka sani dai shine akwai ranar nadama tunda Allah ya ce ya hada dan adam da rauni da haka duk abin da zai zama masa wahala Allah maɗaukacin sarki yakan sassauta masa don ya mutu cewa ya haɗu da rahama ta Allah maɗaukacin sarki akwai lokaci za mu dakata a nan gurin insha Allah ta'ala sai a darasi na gaban Allah kai muna roƙon Allah mara sarki ya tsare mana imanin Allah ya ba mu ikon ayyukan aikata dukkan abin da Allah zai yi da shi duk abin da zai zama na fitina rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya tsare mu daga gare shi marasa lafiya a cikin ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah ya dauki rayukan mu muna masu imani gare shi Allah ya dauki imanin ran mu muna masu imani gare shi masu bukatu a cikin daidaiko ubangiji subhanahu wata'ala ya san bukatar kowa Allah ya amsa mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya amsa mana dukkan bukatun mu na alkhairi alkhairan da ke cikin wannan wata ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da mu Allah ya datar da mu duk abin da ke shari ne a rayuwar mu a addininmu da ɗabi'unmu da iyalanmu ubangiji ya kauda mana shi Allah ya kauda mana shi Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum